لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدي واستنى بسنته إلى يوم الدين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yawa ci gaba da karatun da muke a cikin wannan littafi mai albarka fathul majid li sharhi kitab tauhid yau muna biyu da jimadal ula hijira manzala sallallahu alaihi wasallam na da 1444 wanda ya daidai da 26 ga watan 11 miladiya na da 2022 sati da ya gabata muna cikin babu min shirki libsil halqa wal khayt wa nahwihima li raf'i al bala'i aw daf'i mun kare fadan malan da yace qala al musannif rahimahullahu ta'ala fihi shahidu li kalami sahaba anna shirk al asghar akbar min al kaba'ir har zuwa karshen maganan malam ta kare da magana kalal bukhari marida ahmad lilalatain khalata min rabiul awwal hazwa karshe idan za mu tashi a fadan malin ce kalal musannif rahimahullahu ta'ala walahu an uqba bin amir marfu'an ko shi ma mun karance shi kalal musannif rahimahullah wali abi hatim an huzaifa haka ne yanan malam wanda rahma Allah ta ƙara tabbata a gare shi wanda ya wallaha wannan littafi ke cewa wali abi hatim an huzaifa abu hatim ya daga ruwaya daga huzaifa al-yamani wanda yadda Allah ta ƙara tabbata a gare shi ce annahu ra'a rajulan fi yadihi khaytun ya ga wani mutum a hannun shi akwai wata igiya min humma ya rataye wannan igiya dalilin masassara ya ɗar mata, don magani a matsayin maganin masassara. Faƙata'ahu sai yanke wannan igiya, wa tala ƙaulahu sai karanta faɗa Allah maɗaukaki, wa ma yu'minu aktharuhum billahi illa wahum mushrikun. Mafi yawancinsu ba su imani da Allah ba face sai ka samu suna haɗa bauta Allah da wani Allah. Malam ya yi sharhin wannan magana, Kala ibn Abi Hatim haddathana Muhammad bin Hussein, Malam ya kawo isnadin wannan hadisi daga Abu Hatim. Abu Hatim ya ce haddathana Muhammad bin Hussein bin Ibrahim bin Ishkab, haddathana Yusuf bin Muhammad, haddathana Hamad bin Salama, an Asim al-Ahwal, an Urwa. daga urwa qala dakhala huzaifatu huzaifa huzaifa ala maridin huzaifa ya shiga wajen wani mara lahiya da suna ya ziyarce shi fara'a fi udadihi sayran sai ga wata igiya wata sayr kamar fata ce wadda za a tsaga ta yi dan tsawo sai gani a kulle a damtsan wannan mutum fa qata'ahu sai ya cire wannan fata abin ta za'ahu ko ya huzge ta sun makala sannan ya ce wa ma yi umino aksaruhun billahi illa wahun mushiriku wabin abi hatim huwal imamu abu muhammad abdurrahman bin abi hatim shine imam babban malamin shugaba wanda yake da alkunya da abu muhammad abdurrahman dan abi hatim sunan shi Muhammad bin Idris Ar-Razi Muhammad bin Idris Muhammad dan Idris Ar-Razi Al-Hanzali Al-Hafiz sahib al-Jarh wa at-Ta'dil wanda yake da littahi na ajarhu wa ta'dil bangaren mazajen da suka aka ruwaito wanda aka ce sun ruwaito hadisi sai dai kuma suna da rauni akwai kama ko illa wadda za ta sa ba za a ɗauki a karɓi hadisinsu ba shi kuma ta'adil ambatan kama ce ta wanda idan aka ji wannan kama to an za a karɓi hadisin shi ya wallah halitta wanda ya sanya mai aljarhu wa ta'adil wa tafsir wa ghairihima kuma iya da tafsiri halau da wani wannan littafi littattafai mata sanata 27 wa 300 ya rasu hijira tana da 327 wa hudhaifa shi kuma hudhaifa sahabi huwa bin al-yaman shine dan yaman wasmuhu al-yaman sunan shi al-yaman wasmu al-yaman husayn sunan shi husayn kuma da wannan yahi shahara ibn al-yamani kinnan bi muhmalataini musaggaran kace Hussein wanda ba su da ƴaƴa ha babu diya sin babu diya ba Hushail ba Hussein wa yuqalu sihil kuma ana ce mishi sihil bi kasr thumma sukun bi kasr al-ha kenan da sukun na sin al-abasi bil muwahhada shi ma aba abashi ba kuma ba gaba shi ba abasi muwahada halifin ansar wanda ya zamanto wanda ya sun yarjejeniya da mutanen madina wanda ya zamanto babu yaƙi ko kuma kowa an yi yarjejeniya dukkan wanda aka so a cuta to wancan zai iya kare wancan sahabiyun jalil sahabi ne babba mai girma mina sabiqin da daga cikin wanda suka yi huce a cikin musulunci zamanto farko-farkon shiga musulunci wa yuqalu lahu sahibu sirr ana ce mai ma'abucin sirrin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa abuhu aidan sahabi baban shi mahaifin shi hallau sahabi ne mata huzaifa fi awwali khilafati ali sanata 36 wa 36 ya rasu a zamanin khilafa ta Ali bin Abi Talib wanda yarda Allah ta ƙara tabbata a gare shi hijira tana da 37 malam yayi ta'aliki akan da yace sahibu sir li'anna nabiyyi sallallahu alaihi wasallama istashabahu fi audatihi min ghazwati tabuk domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wannan sahabi ya abokance shi a lokacin da manzo sallallahu alaihi wasallama ya dawo daga yakin tabuk حين أخذ في طريق العقبة التي كان المنافقون كمنوا عندها لينفروا راحلة رسول الله صلى الله عليه وسلم يا كومو تونا حنيا تا عقبة wanda kafirai suka yi mugun tanadi suka lullube domin in manzo sallallahu alaihi wasallama ya taho da tagoshi su ba ta tsoro ta kado shi na munafikuna munafikai kamanu indaha suka ɓoye wurinta suka tattakure liyunfiru rahilata rasulillahi sallallahu alaihi wasallam domin su tsoratar da taguwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam li yaqa anha faymut saboda ya fado ya mutu fa atla'ahu Allahu ala ma bayyatu wa alamahu bi asma'ihim Allah madaukaki ya bashi labari da abinda suka yi mugun tanadi akan shi suka zo suka yi asiri na ga abinda suka suka kulla na sharri Allah ya sanar da shi kuma ya sanar da ya gaya wa ya sanar da sunayensu ya sanar da shi sallallahu alaihi wasallama sunayensu da wani da wani da wani da wani da wani fa'alama rasulullahi sallallahu alaihi wasallama huzaifa biasba'i zala sallallahu alaihi wasallama sai gaya wa huzaifa sunayen wannan munafikai iz nadahum bi asma'ihim hina hadahum domin manzala sallallahu alaihi wasallama sai da ya ambaci wannan munafikai da sunayensu a lokacin da ya dabrace su thumma takma thumma taktama huzaifatu asma'ahum ittiqa alfitna Huzaifa sai ya ɓoye sunayen wannan munafukai ba don komai ba saboda tsoron fitina. Ka a faɗi fitina ta, ta, ta samu, wala mekun inda Huzaifa sirrun fiddi. Mala ya ce kuma Huzaifa baya da wani asiri wanda ya zamanto ya shahi addini, wanda ba wanda ya san shi, sai shi, a'a. Sirrin da ake nihi na sunayen munafukai wa'anda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya gaya mashi kuma ba wanda ya gaya wa kuma bayan shi na'am kama yad'i daluna min min as-sufiyya kama yanda ya zamanto gulatu sufiya wanda suka huce gona da iri a sufiyanci suke kirari cewa akwai wani asiri daban a cikin addini li'anna al-islam alaniyatan alaniyatun la sirrafi musulunci abu ne karara babu wani ruwa-ruwa a cikin shi babu wani abin da za a boye a cikin addini a ce a'a wani bai dace wani ya sani ba ko wasu sun sani wasu ba sani ba in ka ga baka san wani abu a cikin addini ba kwance da kaya kai a neman ilimi man dai za ka nemi ilimi to babu wani abin da za a boye ma a cikin abin addini nam wa innamal asraru في النصرانية وكنائسها وقسيسها ورهبانية ورهبانيتها ما ليتي abin da yake ruha ruha da asiri zaka same su ne a cikin Kirista da cocinan su da manya-manyan malaman su da kuma masu bautar su قال المؤلف رحمه الله قوله رأى رجلا في يده خيط من الحمى fadar shi da ya ce ya ga wani mutum a hannun shi akwai wani tubka ko kuma igiya kamar da muka ce wata shi haitun min al'umma dalilin masassara ai an al'umma min al'umma minkin nan bi ma'ana an ya ɗarma wannan zare ko kuma maɗarmi dalilin masassara wa kanal juhalu yu'alliquna at-tama'ima wal khuyut wa nahwuhuma lidaf'il umma jahilai sun kasance suna rataye layu da wasu zarurruka da makamantansu domin ture masassara zamanto dalili ne na maganin masassara kamar yadda ake kullawa yara masu cadi ulu da wata laya a ce maganin cadi ne gashi ko iya keta zawo abin mamaki wai mutum ba a hankalta da abu baya fasawa a ɗarba mishi baya fasa har sai lokacin da Allah ya kawo waraka amma kuma an kasa bari la'alla sai a yi kawaki zawo ba a jikin ulo ana ta zuba ruwa kan da yau amma Allah ya rihewa mutane basira ba sa iya lura cewa mai warkaswa Allah ne madaukaki gara a daddaka wani itace ko wani ganye a ba yaro da kulla mashi ulu da su da shi ne zai kare cari da abin da ya kama da haka. Ƙala wa rawa waki an Huzaifa, imamu waki ya ruwaito hadisi daga Huzaifa annahu dakala ala maridin ya uduhu, cewa ya shiga wajen wani mara lahiya iya kai mishi ziyara, falama sa'adudahu fai zafi kai, sai shahi damtsan shi, sai ya ji da alama wani kambu ko wani wani zare faƙala ma haza ya tambaye shi menene wannan ƙala shay'un ruqiya li fihi wani abu ne wanda aka mun ruqiya a cikin shi faqata'ahu huzaifa sai yanke wannan wannan zare wa qala law mutta wa huwa alayka ma sallaitu alayka yace da dai ka mutu kana tare da wannan a cikin ka da bin ma sallah ba duba ka ne abu ba wasa ba qala wa fihi inkaru mithlu hadha cikin wannan magana ta Uzaifa akwai dalili na musun irin wannan abu wa in kana ya ataqidu annahu sabab duk da cewa wannan mutum ba iya dogaro da wannan abu bane ba ya rike shi kamar sababi ne fal asbabu la yajuzu minha illa ma abaha ma ahabbaha Allah ta'ala wa rasuluhu shi kuma sababi bayya halitta sai abinda Allah da manzan shi suka halatta mun gane ko akwai abubuwa da yawa wanda suka zamanto in kai magani kaza sababi ne na waraka to amma baya zama wannan ya halatta sai abin da shari'a ta halatta قال واما التمائم مع عدم الاعتقاد عليها ضد cewa i'timad alaiha ضد cewa ba tare da mutun yayi dogaro akan ta ba to amma wannan baya halatta inda ba shari'a ba in ba Allah da manzo sallallahu alaihi wasallama suka sharanta ba wa amma tamaim wal khuyut wal huruz wat talasim wa nahwuhum wa nahwiha wa nahwi dhalik مما مما يعلقه الجهال فهو شرك يجب إنكاره وإزالته بالقول والفعل وإن لم يأذن به صاحبه جمد التمائم لا والخيوط da zarurruka walhuruz da ɗinke-ɗinke wattalasim da dai layu wanda aka musu zane aka musu kawa wa nahu zalika da abin da ya kama da haka mimma yu'alliqu al-juhal wanda jahilai suke ratayawa fa huwa shirkun wannan shirka ne yajibu inkaruhu wajibi ne a yi inkarin shi a yi musun shi wa izalatuhu da gusar da shi bil qawli wal fi'l da fada da aiki ba ce ba sa yi tsiri abu ne gaskiya ne kana iya kulla wata laya a kasa bugunka ko ka kulla laya ka bace to amma wannan ai ba shari'a bane sihiri ne shi kuma Allah madaukaki ya haramtar da sihiri shari'a ta haramtar da sihiri zaka ji wani ya ce ai ga can suna cewa laya ma haramun ce eh laya in dai ba ta Allah bace ba ba wanda Allah ya umarni ba shari'a ta yi umarni haramun ce shirka ne kai amma kuma ba shari'a ta yi umarni ba sai ka huta daga tafarkin Allah madaukaki na'am قال وإن لم يأذن به صاحبه أنا مسنشي أهانا شي كودا دي مي أبن بي أمرني دي شي بي إذني دي شي با نن دي تالي قال ونحو ونحوهما لدفع الهمة قال ولا يزال هذا معتقد معتقدا عند أهل الجاهلية الثانية wannan bai ya gushewa irin wannan abu abinda jahilan jahilai na karo na biyu suka yi bayan jahiliya ta farko jahiliyar ta saniya jahilci na karo na biyu suke kuduri ya ta khizuna kuyutan ya ka'uduna ha bi aidi minismi muhammad manismuhu muhammad wanda za su ɗauki wani ƙulle-ƙulle su tubka shi da hannun wanda sunan shi muhammad ne sai a nemi wani mai suna muhammad a ce tubka wannan mun gane ko? wa ba'du zalika ya'malunahu yawm al-jum'a wasu basa kullawa sai ranar juma'a wa ba'du zalika ya'malunahu ala miqyas bab al-ka'ba wasu kuma sai sun auna daidai ko girman kohol ka'aba abinda za su yi za su laure su dabe be su kulla thumma ثم يعقدونه أربع أربعين أقدا سننسي كل أربعين من من أسماؤهم محمد daga wa'anda sunayensu Muhammad da kai kulla kulla duk inda Muhammad yake sai a nemo shi a ce kulla da kulla kai ba sai an nemo sai an nemo mai suna Muhammad da 40 wa yaqra'una inda kulli uqda suna karantawa a kowane kulli kul huwallahu ahad su karanta kulhuwallahu ahad wa yaz'umuna anna hadha al-khayta suna rayawa cewa wannan zare nafi'un min al-ukmi amfani amfani ne shike maganin rishin haihuwa kamar wani mayaudari da yazo da da wata zoban shi na tagulla iya ba ta mata suna nasawa cikin ruwa maganin haihuwa suna sha maganin haihuwa maganin arziki maganin wane ne maganin wane da tagulla fala talbasu aqimun suna cewa ai babu wata bakararariya wadda bata aihuwa ba za ta rataye wannan wannan abu ba fi za'mihim a tunaninsu illa wa tahmal tahmil face sai ta yi ciki wa hadha min a'zami inhitat ila ahad darajat al-bukam bakam was-samam wal-ama malan yace wannan kuma na abin da yake kaskanci da saraya da faduwa na daraja ko mataki ko matsayi na makabta kurumtaka da makabtaka da bibantaka bal ilal bahima kai ya kai ga dabbanci ma an ya taqida fil quyut yu'taqadu fil quyut da za a kudure wani abu a cikin zare wa mithluhu ittikhadhu sab'in min anwa'il hubub tu'allaq fi kisin min surati al-tifl wa ashbahi dhalika kathir fashin fi man yatasammuna bi asma'i islamiyya yace kuma kwatamcin shi kwaya bakwai da za a ɗauka na wasu ƙwayoyi bakwai a rataya su a ƙarƙashin cibiya ko a cibiyar yaro da abin da ya kama da haka wannan kuma abubuwa suna ya yaɗu a cikin al'umma wanda suke sanyawa sunansu sunayen musulunci wahum min ashhalil mushrikina li shirkil akbar kuma su sun jahilci mushrikai shirka wadda ta zamanto babba wala haula wala quwwata illa billah babu tsimi ko dubara kuma babu ƙarhi sai ga Allah maɗaukaki. Ƙala ƙauluhu wa tala ƙaulahu, faɗa shi da ya ce sai ya karanta faɗa Allah maɗaukaki, wa ma yu'minu aktharuhum billahi illa wa hum mushrikun. Istadalla Huzaifa radiyallahu anhu bil aya anna hadha shirk. Huzaifa ya kawo hujja da wannan faɗa Allah maɗaukaki da wannan akan wannan abu da ya gani a wannan mutum na kulli cewa shirka ne ba za ka samu ba wanda suka yi imani sai ka samu mafi yawansu suna shirka da Allah madaukaki fa fihi sihhatul istidlali ala shirki al-asghar bima anzalahu Allah fi shirki al-akbar mala yace a cikin wannan magana ta Huzaifa radiyallahu anhu akwai dalili akan kawo hujja akan shirka karama da abin da Allah maɗaukaki sabkar da shi akan shirka babba. Mun ga shi wancan wata yi rukuya aka bai akan wannan zane, kuma sababi ne ya ɗauka bai dogara da shi ba, kenan ba babba shirka ba ne ba a matsayin shi, ko? Inda ya dogara da shi ne cewa shi ne zai mai maganin kaza, ba wata rukuya aka yi ba wani abu ba shi zai kare shi daga bala'i ya ba shi lahiya ta wannan tabbar shirka ce babba, amma ba haka yi ba. sababi ya ɗauka. To, amma duk da haka Huzaifa radiyallahu anhu ya kawo hujja da wannan aya, ita ko wannan aya ta zo a kan shirka babba. In gane ko? Kala fihi sihatul istidlal ala shirki al-asghari bima anzalahu Allah fi shirki al-akbar li shumulil aya domin aya ba ta rarrabe ba, ta game komai da komai. Ba an baci shirka karama ba ko babba. Shirka kawai aka ce. wa dukuluhu fi musamman shirka kuma domin shirka karama ta shiga kalkashin ambatan shirka ta shiga cikin sunan shirka wa taqaddama ma'ana hadhihi al-aya an ibn Abbas wa ghayru an ibn Abbas wa ghayri kuma wannan aya ta gabata tafsirin wannan aya ya gabata daga habarul umma Abdullahi dan Abbas da wani wansu wani wani wallahu a'lam Allah shine mafi sani wa fi hadhihi al-athar an sahaba daga wannan dalilai da aka samu daga sahabbai ma yubayyinu kamal amalihim ilmihim bitawhid ma yubayyinu kamala ilmihim bitawhid akwai abin da yake bayanin kamalar su ta ilimin tauhidi wa ma yunafihi da abin da yake kore wannan tauhidi au yunafi kamalihi ko kamalahu ko kuma abin da zai kore kamala ta tauhidi sabai suna da wannan ilimin قالوا في قرة العيون وفي قرة العيون إذا كان يقع مثل ذلك في تلك القرون المفضلة فكيف يؤمن أن يقع ما هو أعظم منه إذا يزمن تؤمن وانا أبنا أبقوه a karnuka wanda suka zamanto su ne mafifita da alkhairi wanda suna da gab da manzanci na annabcin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to ina ga kuma bayan su ta yaya ne ba zai abku ba abin da yi wannan a wannan a wani zamani lakin li ghalabati al-jahl bihi waqa'a minhum a'zam mimma waqa'a min mushrikil arab dalilin gafala da jahilci da wannan shirka irin wannan nau'i ya abku mafi girma na abin da ya abku a zamanin mushrikai na larabawa wa ghairuhum min wa ghairihim da wani fil jahiliyyati a lokacin jahiliya mimma qad taqaddama tanbihu alai na abin da bayani ya rigai fadakaswa ta rigai ta gabata akan shi hatta inna kathiran min al ulama'i fi hadhihi al qurun ishtadda nakiruhum ala man ankara shirka al akbar yace har aka kai ga a wannan zamani a wannan karni karnoni an samu malamai wanda suka yi mugun inkari suka yi musu suka tsananta akan dukkan wanda ya musu akan shirka babba fasaruhum wa sahabatu radiyallahu anhum ala tarafai naqid sai kasance da wa'ancan malamai da sahabbai sun kasance an sha bambam su wa'annan sahabbai ga hanyar da suka kama ta dama su kuma suka kama hanya hagu ko kuma suka yi cin karo su sun yi gabas wa'ancan sun yamma قال فالصحابة ينكرون القليل من الشرك sabon manzala sallallahu alaihi wasallama sun kasance suna musun shirka el karama wa haula yunkiruna ala man ankara shirka al-akbar su kuma wa'ancan malamai suna musu akan wanda yayi musun shirka babba wa yaj'aluna nahya an hadha shirk bid'ah wa dalala za ce irin hana irin wannan abu ai bid'a ce bata ne wa kadhalika kanat halul umam من الأنبياء والرسل جميعا فيما بعثوا به من توحيد الله تعالى وإخلاص العبادة له وحده ما ليتكم هكا نني النباوة حال النباوة دا منزني دا الأمومس ko halin al'ummomi da annabawa da manzanninsu gaba ɗaya a cikin abin da aka aiko su na tauhidi, tauhidin Allah maɗaukaki da tsabtatar da bauta, kaɗaitar da bauta shi ga Allah maɗaukaki shi kadai wallahi anin shirki bi da hane game da shirka da shi waqad sabat waqad ba'atha Allah ta'ala khatima rusulihi Muhammadan sallallahu alaihi wasallam kuma tabbat Allah maɗaukaki ya aiko cikamakin manzannin shi shine Muhammad sallallahu alaihi wasallam bidhalika da wannan kama ba'atha bihi man qabla kamar yanda Allah maɗaukaki ya aiko da wanda yake gabanin shi shi ana nihi da tauhidi فعكس هؤلاء المتأخرون ما دعا إليه رسول صلى الله عليه وسلم مشرك العرب وغيرهم سواء تم مالمين وأن النبايا suka sabawa abinda manzo sallallahu alaihi wasallama ya kiraye mushrikan larabawa da wani da shi fa nasara haula imanaha anhu min ash-shirki ghayatan nusra wannan malamai sai suka rinjayar da suka ba da goyon baya game da abin da manzo sallallahu alaihi wasallama ya hana na shirka suka tsananta wa ankaru tauhida suka yi musun tauhidi alladhi bu'itha bihi ghayatul inkar wanda shine aka aiko manzanni suka yi musu mutukan musu fa innahu sallallahu alaihi wasallama lamma qala li quraish domin manzo sallallahu alaihi wasallama lokacin da ya ce wa qurayshawa qulu la ilaha illa allah tuflihu ku ce la ilaha illallah babu abin yawa bauta da gaskiya sai Allah tuflihu za ku rabbanta arafu ma'anaha alladhi wudi'at la wama urida minha wannan mushrikan laraba sun san wannan ma'ana sun san akan wannan menene aka ajiya wannan ma'ana ma'anar wannan menene wannan kalma menene ma'anarta sun san kuma abin da ake so game da ita faqalu sai suka ce أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب suka ce yanzu ta yaya ne zai sanya allolin wannan namu 333 a kewaye da Ka'aba da wasu alloli daban duk ai watsi da shi zai sa Allah ɗaya shine kawai abin bauta da yace musu qulu la ilaha illallah tuflihu sun gane manufa cewa amine a kadaitar da Allah da bauta shi kadai ai watsi da dukkan wasu alloli in ba Allah ba al'aya aya fadi sau cikamakin aya ta biyar ta shida ta bakwai wa qala ta'ala Allah madaukaki ce innahum kanu idza qila lahum la ilaha illa Allah yastakbirun san cewa su idan aka ce musu la ilaha illa Allah babu abin yawa bauta da gaskiya sai Allah yastakbirun zaka ga suna girman kai suna kyamar faɗin wannan magana ko ba sa aiki da ita wa fi sahih bukhari wa ghairi ya zo a cikin sahih bukhari da wani shi fi su'ali hirakal a tambayar da hirakal yawa abi sufyan an nabi sallallahu alaihi wasallama game da manzo sallallahu alaihi wasallama ya tambayi shi wannan annabin nan da kuke cewa an aiko kun yi imani da shi me yake ce muku wane ne shi qala la fa ma za ya'murukum da me yake umarninku da shi qultu sai abu sufyan yace ya qulu i'budullah wahda ku bautawa Allah shi kadai wala tushriku bihi shay'a kadda ku saki ku hada bautar shi da wani ko mun girman shi ko mun kankanan shi watruku ma yaqulu aba'ukum ku bar abin da uwayenku mahaifanku suke ji kwadi na kafirci cewa a bautawa gumaka a yi shirka a yi kaza a yi yankawa aljani kaza ko Allah kaza a yanka mai kaza ku yi watsi da wannan ku yi watsi da galgajiya wadda ta sabawa addini domin su tari za ka yi hujjar wanda baya da hujja jahili duka hujjar shi bata huce ba hujjar da mushrikan quraishi suke cewa zaka da an ce ayi kaza ce kai mu da muka gada uwaye da kakanni su ma haka ne haka suke cewa ai uwaye da kakanni kakanni tun ka yi ai ka ba ai haka muka uwaye ku da kakannin mu haka shi ko addini ba zancen uwaye da kakanni bane addini zancen qala Allahu qala rasul Allah ya ce manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce idan abinda kakanni da uwaye suka suka fadi na kalkashin abinda Allah madaukaki ya fadi da manzo alhamdulillah in kuma ba haka ba to addini ba na kakannu da uwa da uwaye bane addini na Allah ne kuma da shi da abinda Allah da manzo suka yi umarni da shi ake bautawa Allah madaukaki kuma shi ne dalili qala wahda ولا تشركوا به شيئا واتركوا ما يقول آباؤكم ويأمرنا بالصلاة والصدقة والصدق haka yake umarninmu da tsaye da sallah da yin gaskiya wal afafu da kame kai ta mu saki kanmu ko ina bazaza wasila kuma iya umarninmu da sadar da zumunta qala al musannif rahimahullahu ta'ala fihi masail a kalkashin wannan babi akwai mas'aloli الأولى مسألة تفرق التغليظ في لبس الحلقة والخيط ونحوهما لمثل ذلك أتكون وانا أكوي كبر راوا غمدا راتيا wani kambu ko wani zare ko wani abin da ya kama da haka dalilin da nihin ka jayo wani alkhairi ko tunkuɗe wani sharri asaniyatu mas'ala ta biyu anna sahabiyya law mata wahiya alai cewa da dai a ce wani sahabi ya mutu kuma a jikin shi akwai irin wannan abubuwa ma aflaha to da bai rabbanta ba fihi a cikin shi shahidun li kalamin sahaba anna shirka al-asghar akbar min al-kaba'ir kuma akwai hallau cikin wannan babi a dalili wanda yake shaida game da maganar sahaba sahabbai cewa shirka karami yahi dukkan abin da za a ce manyan zunubi ne banda shirka babba mun gane ku ce shirka karama ta yi zina zama girma ta yi zama zama ƙarya girma na'am domin wancan haƙƙi ne na Allah aka taka shirka karama mun gane ku kuma wancan doka ce ta Allah aka taka asalisatu mas'ala ta uku annahu la yu'zar bil jahala ba'awa mutum uzuri da jahilcin shirka duk abin da musulmi zai yi to ya yi ƙoƙari ya nemi ilimin tauhidi wanda zai kare shi daga shirka da Allah maɗaukaki wannan babu zancen saurare dole ne musulmi ya zamanto ya san ilimin Allah ya san wane ne Allah ya san menene haƙƙi na Allah domin kai ya abka akan abin da ya zamanto shirka ne rabi'atu mas'ala ta hudu annaha la tanfa'u fil ajila bal tadur irin wannan abubuwa ba sa amfani a nan duniya mai gaugawa bal ta durface tana cutaswa ne li kaulihi dalilan fada manzala sallallahu alaihi wasallam da yace la taziduka illa wahana ba abin da za ta dada ma sai wahala alkhamisatu mas'ala ta biyar al-inkaru bit taglizi ala man fa'ala mithla zalik akwai musu da kabrarawa amsa kwatamcin wanda ya aikata wannan as-sadisatu mas'ala ta shidda التصريح بأن من تعلق شيئا وكل إليه wukila ilayhi akwai dalili karara cewa dukkan wanda ya rataye wani abu to sai a dogarar da shi akan shi akan abin da ya rataya kuma yanzu kai lissahi me wani ke buga ko kau dabara dirar da bai huta ba wani daga da ke bugon shebarauta a gida ɗaɗɗaɗɗar yake a wannan rana za ka same su tsobobo bayya yarda a yi wani hada bayya fata wata rigima ta samu amma da zara a ce ya ɗarbo kayan shi ya ɗauko ɗamara to Allah Allah yake a samu rigima ko kenan ya dogara da wannan abu shi yasa karara cewa akwai dukkan wanda ya rataye da abu man allaka wanda ya rataye wani abu to Allah sai dogarar da shi akan shi asabi'atu mas'ala ta bakwai at-tasrihu bi anna man ta'allaka tamimatan faqad ashraka akwai dalili karara cewa wanda ya rataye wani wata laya ta saddabaru kuma a bambanta akwai laya wadda suna Allah ne malamai sun yi sabani akan ta wanda ambatan Allah ne sunayen Allah ne ba ɗaya bace ba da layar da aka yi aka yi tahiya da dabaibai da baya-baya ko babu riga ko ranar ladi ko tsage-tsage ko wani abin da ya kama ba ɗaya bane ba wanda aka yi maganganu mutanen daji mun zo mutanen gida a bamu kaza a'a wannan shirka ne karara domin aljannu ne ake kira ta sha bamban da layar da za a rubuta aya ta alkur'ani ba ɗaya bane ba to kuma ita ma duk da haka dole a kiyaye shiga ban ɗaki da wani abin da wuraren da bai dace ba mutum ya shiga da su. Kuma su ma abin da ya yi aula min babu aula kamar yadda maza Allah sallallahu Alaihi wasallama ya yi addu'a ya Ba a taɓa samun maza Allah sallallahu Alaihi wasallama ba ya rataye wata laya ko kambu da suna Allah. Abin da ya karanta addu'o'i ne, zikiri ne, azkari ne. A saminatu mas'ala ta takwas, anna talikal khayt min al-humma min zalik cewa rataye wani zare ko na abu dalilin maganin masassara iya daga cikin wannan at-tasi'atu tilawatul huzaifa al-ayata dalilun ala anna as-sahabata yastadilluna bil ayati allati fi shirk al-akbar ala al-asghar lokacin da huzaifa al-yamani radiyallahu anhu ya karanta wannan aya akwai dalili akan cewa sahabbai suna kawo hujja da ayoyin da suka zo akan shirka babba su dora ta akan shirka karama kama zakar bin Abbas fi ayatul baqara kama yanda Abdullahi dan Abbas radiyallahu anhu ya ambata a cikin suratul baqara al-ashiratu mas'ala ta goma anna taliq al-wada'i min al-aini min zalik rataye wani kambu ko wani wani zare dalilin kare kambun baka ya shiga ya shiga cikin wannan yanzu za ka ga wani tagulla wani ya sa jan karhe wani wane ne da a ce ai maganin kambun baka ne maganin kambun baka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi shi eh da ka tashi kai azkarus sabah wal masa ka gama ka kare da kambun baka alhadiyata ashara mas'ala ta goma sha ta goma sha daya ta ƙarshe addu'a wa ala man ta'allaka tamimatan anna Allah la yutimma lahu akwai muguwa addu'a da wanda zai rataye laya za ka ce mashi ka Allah biya ma bukatarka, ka Allah ya cika ma la a tammallahu la, wa man ta'allaka wada'a talla fala wada'a, Allahu la, ka Allah ya ba shi kangiya ko ya ba shi nasara ai, tarakallahu la, Allah ya bar shi. Ƙala innama wukila taliki na can masala ta shidda, ƙala innama wakalahu Allahu ilai, Allah ya dogarar da wannan mutum akan abin da ya rataya li'annahu a'rada an rahmati rabbi domin wannan mutum ya ya kauda kai daga rahmar ubangijin shi wastagna anillah ya wadatu ga Allah madaukaki wa tamassaka bi sababil adaf kuma sai ya ruku yayi dogaro da sababi wanda ya zamanto mafi rauni bal tamassaka bila shay bar ma kawai yayi dogaro da abin da ya zamanto ba komai bane ba wa wakalahu sai Allah madaukaki ya dogara shi ila ma tamassaka bihi ya zuwa abin da ya dan faru ya riko da shi falam yanfa'u shay kuma ba abin da mai amfani can da taliki na biyu inda yace fala wada'a qala wada'a wada'a wada'u fassarahu al-musannif malam wanda ya wallahi litahin yayi tafsirin wannan wada'a kin tark shine bari ai fala taraka Allahu lahu ma yuhib ka Allah ya bara mushi abin da yake so wa fassarahu ghayruhu bi annahu du'a'un alayhi wasu malamai suka fassara kuma bayan shi cewa muguwa addu'a ne akan shi Allah ya ja'alahu fi da'atin ka Allah madaukake ya sanya shi a wata kangiya ko ajiya wala sukun kuma ka Allah ba shi kwanciyar hankali wallahu a'lam abinda muka wadi daidai Allah ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah gafarta mana subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk